أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان أوا بركم دا دعوة كاتمنا رسالة في الدعوة إلى الله نفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين mun samu yin darasi hudu yanzu kuma insha Allah ta'ala a yanzu za mu tura a inda muka tsaya za mu tashi a shafi na 23 a wannan taba'a da take hannuna ko ba haka ba za mu tashi cikin alfaslun rabi' wato babi na hudu kenan fi ma yan an yakuna alaihi da'i za a yi bayanin abinda mai kira zuwa ga Allah ya dace ya kasance a kan shi minas sifati na sifofi wal af'ali da kuma wato ayyuka nan wanda babi zai wani bayanin sifofin da ya kamata ka siffantu da su da ayyukan da ya kamata a ce kana aikatawa a matsayin kalmai da awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala gwargwadon ikonka malam yace maqamud da'i maqamun qiyadi matsayin mai da'awa matsayi ne na jagoranci alqiyadatu shine jagoranci shi yasa ake kiran jagora alqaidu qiyadiyun hamun wanda yana da muhimmanci shine hamun yanbaghi lid-da'i an yuqaddira qadrahu yana da kyau mai da'awa ya rike matsayin shi ya rike kimar matsayin da Allah ya bashi shi ne an yi kaddira kadarwa wa yuliyahu inayatahu kuma ya bashi muhimmanci shi ne inaya ya kula da shi kenan wani kai ya tahaqqaqa zalik dan haka ya tabbata falyura'i ma ya'ti ya kiyaye abinda zai zo yura'i daga ra'a yura'i ne ar-ri'aya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun الرعية أبو نفرق واحد الإخلاص لله تعالى يسألك كيني الشقاء الله مأوك كنسلك في عمله أتكن أي كنسا بحيث تفسك الذي كسنتي يقصد بدعوته ينال في دعورسا التقرب إلى الله نيمن كسنتي زوار الله عز وانكم يا موايا وجل يا أوكتا wa nasra dinihi kuma niyyarsa ta kasance ya taimaki addinin Allah wa islaha ibadihi ya kyautata halin bayan Allah bi ikhrajihim min zulmatil jahl ya fitar da su daga duffan jahilci wal isyan da saba ma Allah ila nuril ilmi zuwa ga hasken ilimi wa ta'ati da da'a fatakunu da'watuhu sai da'awarsa ta kasance nabi'atan an mahabbatillah ta ta samu asli ne shine nabi'a dan an ce naba'a shine abin da ya bubbugo alam tara anna allaha anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi nabi'atan ta samu asli an mahabbatillah daga kaunar Allah walidinihi kuma da son addinin Allah ya ci gaba wa mahabbatin khairi kuma don son alkhairi likafatil bashir ga dukkan mutane wadda'awatun nabi'a dukkan da'awa wadda aka gina ta wadda ta samu asali da tushe an ikhlasin daga ikhlasi ma'al kuwati tare da ƙarfi wal azimati da ƙarfan niyya ƙarfaffan niyya an gane ko ita ce al'azima niyya wadda take karfafaffa an gane ko فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وبهكذا والاعتماد على الله كما دوغرو ga Allah nan ba a cewa ala Allah saman Allah domin irin waɗanda fassarori muna da su a ce saman Allah ka dogara saman Allah a'a ka dogara ga Allah tawakkal ala Allah i'tamid ala Allah ka dogara ga Allah ba a cewa ka dogara saman Allah don babu wani abu saman ubangiji la yajuzu listi'la'u ala Allah la haqiqatan wala majaza mu yi hatara da wannan usulubi ne larabci ala tafidul ulum amma kuma a ga Allah kuma a aƙidanci kuma babu wani musamman ubangiji wa an tazahiru falaisa fauka kashe to inda wannan da'awa ta zama to akan haka labudda an tu'assir ba makawa za ta yi tasiri wa ta'mala amalaha ta yi aikinta ala tara ila qissati Musa malam yace shin baka ga kissa ta annabi Musa ba baka yi dubi zuwa gare ta ba alaihi salatu wassalam عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم حين حشر الناس له لوكتن da anka tara mishi mutane duhan a lokacin hantsi yawma zinatihim ranar kawasu wa jama'a lahu fir'aunu kaidahu fir'auna ya hada makircin sa thumma ata sannan yazo bi ubbahatihi da jinkansa shine ubbaha kalima ta ubbaha asalinta ƙoruruwa take nufi ubbahatu shai ana nufin ƙoruruwa abu amma da annan fir'auna ya zo ya shirya yana cikin jin kanshi wa izzatihi yana cikin buwayarsa wa kibriyaihi da girmansa girman kansa qala lahu musa sai annabi musa ya ce da su wayyakum kai tsonku la taftaru ala allahi kadiban kada ku sake ku kirkir ƙarya ku jingina ta ga Allah fa yushitakum bi azab akwai yashatakum qira'ati kakka duniya ce yashatakum ku ci yayi kuskure akwai wannan qira'a duk ma'anar su daya sai Allah ya kama ku da azaba wa qad khaba man iftara duk wanda yayi ma Allah wato kirin ƙarya yayi asara mun fahimci wannan sai kai aiki da ƙa'ida ta malaman usulul fiqh anan mafhumul mukhalafa wanda yayi ma Allah ƙarya yayi hasara wanda ya faɗi gaskiya game da ubangiji ya ci nasara na fata an fahimta yace to suratu taha aya ta 61 fama za fa'alat hadhihi al-kalima wannan kalima bi ta yi ga waɗannan mutane sai mallan yi tambaya to wani yana iya cewa to ai ba kalma guda annabi Musa ya faɗi ba ko ba haka bane tunda ya ce wailakum la taftaru ala Allah kadiban fayus'itakum bi'adab wa qad khaba man iftara wannan ko ai ba kalma guda aka faɗa ba ko ba haka bane wadansu daga cikin malamai suka ce asalin kalma tana nuhin kalimomi magana take nufi sabanin abin da mun ka saba shi wasu malamai suka ce a ana iya faɗar kalma amma kalimomi masu yawa ake nufi sai a ce alƙa al'ustadu kalimatahu ustadu ya yi bayanin kalimarsa ma'ana ya yi magana ba kalima guda ba watan matkalimatu rabbika to gata la'amla an na jahannama minal jinnati wannan su ajmi'i ai ba kalima guda bace to wani dalibin yaji an ce kalimatahu sai ce yayi kuskure ai saboda ya ce ya kamata ya ce fa ma za fa'alat hadhihi al kalimat saboda shi bai san usulubi na malamai ba mun ji wannan da kyau malam yace sai ba kan shi amsa innaha farraqat kalimatahu wannan kalima ta rarraba kalimomin su ma'ana ta sasu sun sun rarraba a cikin matsayin al'amari wa shattatat shamlahum wa shattatat tarrabi shamlahum tarun su ta kusa su kenan fil hali kai tsaye biduni ta'khirin ba tare da jinkiri ba fatanaza'u amrahum bainahum sai suka yi jaye al'amarin su suratu taha ayat 62 kaga annabi Musa bai dogara akan kansa ba ya dogara ga Allah yace la taftaru ala Allah kadhiba bai ce ba a'a ni ina daga cikin ulul azmi na rusul yau za ku gane kurin an gane ko mu yi hattara kuma masu har da alqur'ani cikin suratul kahf iz yatanaza'una bainahum amrahum can cikin kafi bainahum ya gabata duk inda sun ka zo cikin alqur'ani to baina yana shiga tsakanin amru amma banda taha amru sai ya gabace baina wattanazu shi ko jayayya akbaru asbabin fashin yana daga cikin mafi girman sabubban alfashin wato rashin cin nasara ko ragwancewa an gane ko wadda habin rihi da kuma tafiyar iska nan ba ana nufin iska ya tafi ba ana nufin ƙarfi ƙarfi domin iska abu ne da ke na da ƙarfi allah cewa a tsaye allah wa rasulahu wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum karfin ku ya tafi ba ana nufin iska ba kama qala subhana kamar yadda Allah maraukakin sarki yace wanda yake ya tsarkaka wala tanaza'u kada ku yi jayayya fatafshalu sai ku ragwance wa tadhhabu rihukum sai karfin ku ya tafi suratul anfal aya ta 46 fa ikhlasu da'i ikhlasin mai da'awa fi da'awatin lillahi a cikin da'awarsa da yake yi lillahi don Allah ta'ala madaukakin sarki amrun muhimmun abu ne muhimmanci bin nisbati lin najahihi game da abin da ya daganci wato cin nasararsa fiha a cikin da'awarsa wa thawabihi alaiha kuma da ladan Allah bai bashi gurgudun ikhlasinka gurgudun cin nasararka gurgudun ladarka shi yasa annabi nuhu ya shekara 950 yana wa'azi alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim wa laqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama kuma yana daga cikin ulul azmi na rusul amma duk da haka Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil amma kasancewar yan kadan ne suka karba mada awarsa bal ma matar shi bata karba mada awarsa ba balma ɗansa bai karɓa mada'awarsa ba amma wannan bai rage masa matsayi ba a wajen Allah manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce ce wa ya ati na biyun wale sama ahu ahad akwai annabin da zai zo ba wanda ya bi shi amma wannan bai sa Allah rage mai matsayin shi na annabi ba amma za ka iske wani malami ne ba ba ma annabi ba ne amma mutane dubbai sun karɓa mada'awar shi wannan bai kai shi matsayin annabi mun fahimci wannan da kyau yawwa malam yace amma in qasada amma in mai da awayen nufi mura'atan nasi yin riya ga mutane don a yabe shi ko ku ta bukata ta duniya bi zalika da da'awar shi kenan aw arada shay'an min ad-dunya ko ko wani abu na duniya yake bukata son matsayi son jagoranci sunan shi ya yadu da abin da ya kama da haka malam ko yaso dukiya kiran kasa da malam auja ko yin nemi ja ɗaukaka daga alwajihu ne alwajihu ita ce fuska ita ce fuska a gaban da ake gani asharafu a aba'il isa ko ba karɓar ne ga gaban da ba a gani alƙalbu asharafu a aba'il isa in an haɗa waɗanda ake gani da waɗanda ba a gani to zuciya ita ce asharafu to da an ka ce alwajihu sai laraba sun ka ce akwai abin da ake kira alƙalbul makani cikin ilmu sarf a ɗauko harafin da an gaba sai a maida shi baya ko tsakiya kaga alwajihu wawun jimun ha'u sai an ka ɗauko wawun sai aka sa ta tsakanin jimun da ha'u sai zamanto jawahun to wawun da ta zamanto tana da fatha kuma abin da ke gabace ta yana da fatha sai aka wato kalbikinta sai an kamar da ta alif sai ta koma jahu shi yasa sai ka karanta ilmu sarf kake gane asalin kalima mun ji wannan da kyau da kuma littafin shagal arf ko kuma hisnul rasim fi ilmi tasrif na abdullahi bin fodiyo kanin shekhu usman bin fodiyo rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ko ka diba cikin at-tarif fi ilmi at-tasrif na ustad al-doktor al-usta da sauran littattafai dai lawar suka yi bayani kan wannan ilimi mun ji wannan da ke ko don haka aljahu asalin shi alwajihu amma da an ce aljahu ana nufin ɗaukaka ba fuska ake rufi ba aure asatin ko shugabanci ba wai ana yi bane don neman shugabanci kenan kenan in yin nufaci dukiya ko son ɗaukaka ko shugabanci fa'amaru habitun aikinsa ya lalace wa daf'uhu qalilun amfaninsa kaɗan ne qala Allah ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce man kada yuridul hayatar duniya duk wanda ya kasance ya nufaci rayuwar duniya da aikin shi wa zinataha da ƙawarta Allah ce to nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu cika musu ayyukansu a nan duniya man samma'a samma'a Allahu bihi kana son ajika ne sai ajika shi kina an biya ka wa man yura'i yura'i Allahu bihi duk wanda yake aikin sa don a gani sai a nuna ba mutane shi kina an biya ka lahira baka garabu Allah kai mun sani Allah ya ce to zamu cika musu ayyukan su wa hum fiha la yubkhasun su anan duniya ba za a tauye musu ba al bakhs shine abinda aka tauye wa sharawhu bi thamanin bakhsin darahima ma'duda wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum ulaika alladhina to waɗannan da adda wannan sifa su ne waɗanda laisa lahun fil akhirati illa Allah ranar lahira ba su da wani rabo sai wuta Allah kai mana tsari wa habita ma sadaqu fina abinda suka aikata a cikin duniya habita ya baci wa batilun ma kanu ya'malun abinda sun kasance suna aikatawa ya lalace babu lada ya tafi a banza suratul hud aya ta 15 da aya ta 16 وعن أبي هريرة أنكر قولك أبو هريرة رضي الله عنه قال يتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجم أنزان الله إلى أمين الله سبت أغريشنا تيوا إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه للي متن فرقه فرق متاني وان ذا أي حكم تي غريش سي بوين أكو بلو أكو sannan ya ja tare ma'ana akwai wata magana da bai kawo ta ba saboda yana son ya kawo daidai inda abin yake da bukata shi ya ce tufa zakarar haditha sai ya ambaci hadithin ya ta bayani wa fihi sai ya zo cikin wannan hadithin rajulun akwai wani mutum ta'allama ilma wanda ya nemi ilimi wa allamahu ya sanar da ilimi kaga ko an ce khairukum man ta'allama alquran wa allamahu a hadithi na Usman radiyallahu anhu wanda ke cikin sahihul bukhari da sunan tirmidhi wa qara alquran ya karanta alqurani ya san ma'ana alqurani an gane ko ya ja ayoyi ko ya fassara ko kuma duka yayi fa atabihi sai Allah ya zo da shi fa arrafahu ni'amahu sai Allah ya sanar da shi ni'mominsa na baka alqurani na baka ilimin qur'ani na baka ilimin sanin alfassara alqurani fa arafaha ya nuna cewa tabbas an yi masa eh Allah ka yi haka qala yace fa ma amilta fiha to mi kai da wannan ni'imar da baka qala yace ta'allamtu ilma na nemi ilmi wa allamtu na sanar da shi wa qara'atu na karanta fika don kai nan fi litta'lili dakhalat imra'atun annara fi hirratin wata mace ta shiga wuta saboda mi musa ko mage ko kyanwa saboda ba ta daure ta bata bata abinci ba kuma ta bata ta jita nemi abinci ba nan fi tu fi duk ta'alil to ga irin ta ci ba ana nufin fika ba kamar cikinka yake cewa fika alquran na karanta alqurani dan saboda kai qala sai Allah ya ce kazabta kai ƙarya walakin naka ta'allamta sai dai kai ka nemi ilimi li qala alim don a ce masani wa qara'ata alqur'ana ka karanta alqur'ani li yuqalu huwa qari don a cewa ya iya karatun alqur'ani faqad qila an fada thumma amara bihi sai Allah ya umurni da shi ya umurci malaiku kenan fa sahiba ala wajhihi sai a jashi ta fuskar shi giririri hatta ulqiya fi nar sai an jifa shi a cikin wuta Allah kai muna tsari rawahu muslim muslim ya rawaito shi masu tahqiqin wannan littafi sai sun kasa number 1 in ka diba kasa zaka ga sun kawo shi rawahu muslim muslim ya ruwaito shi kitabul imara babi na man qatala lirriya'i was-sum'a rakamin hadisin 1905 kaga tahqiqi na ilmi ce mun ji wannan da kyau kafin mu je wannan hadisi akwai abu biyu da kamata mu yi tambihi a kansu abu na farko shine cewa waɗannan mutane guda uku ɗaya daga cikinsu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ƙarfin jiki ne ya je ya yi yaƙi ko mu ce wanda Allah ba shi ƙarfin jiki ko ba ba yaƙi ba ne ya gabatar da ayyuka na addini to ashe ya gabatar ne don a ce ya yi ƙoƙari to kaga wanda akwai hatsari da wanda Allah ba shi dukiya shi ma Allah zai tambaye shi ce Allah na ka bani dukiya kuma na sata duk inda ka ce a sana gina masallatai na gina kaza na gina kaza Allah ce a kayi don a ce wani mai yawan kyauta ne kuma an riga an faɗa an biya ka ta haka sai mu yi hatta wannan shi ne sai mu kawo cikon su saboda muna akan karatu abu na biyu sai mun yi hattara yan qur'aniyuna wanda suke iddia sun san qur'ani an gane ko sai su ce tona an ce farkon waɗanda za a yi ma hisabi waɗannan mutane guda uku ko ba kaɗan bane a wani hadisi kuma an ce farkon wanda za abin da za a yi hisabi akan kankanin mutane shine jini awwalu ma yuqda bainan nas fi dima ko ba kaɗan bane abin da shafi jini wani hadisi kuma zai ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abd min amalihi yawm al-qiyamah as-salah to kaji sai dan kudari ce to kai kaji can an ce kaza nan kuma an ce kaza nan an ce kaza ya za mu kuma duk hadisai ne to irin waɗannan mutane suna da taurin kai in ba ka san alƙur'ani ba ba za ka iya tattaunawa da su ba an gane ko sai ka ce mai to yanzu mu aji hadisai ni na yarda da alƙur'ani kai ka yarda ni da alkur'ani to cikin ƙur'ani akwai irin wannan ba sai cikin hadisi ba an gane ko a cikin alkur'ani annabi musa ya ce shi ne farkon masu imani allah subhanahu wa ta'ala ke cewa walamma ja'a musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين الهالك النبي موسى النبي sun gabace shi to shine hukumar masu imani kenan duk annabawan sun gabace shi duk kafirai ne a tafaufau kaga dole yi shiru annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine karshen annabawa qur'ani ne tabbatar da wannan ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin ko ba karbani ko wa khatima a wata qira'a to shine karshen annabawa to kuma ya ce shine farkon musulmi qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين to in shine farkon musulmai kenan duk annabawan da aka bayan shi kafirai ne annabi ibrahim ko musulmi ne ko kafin shi id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ko ba ka bane thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa aka jero annaba aka ce ulaiikal ladina hada allah fa bi hudahu muqtadi to in su kafirai ne ai shi ba zai koyi da su kuma wanga qur'ani ne da ni da kai duk mun yarda da qur'ani to sai ka san da ake tattaunawa da su sai a ce akwai abin da ake kira mu rike da kyau al-awwaliyya babi ne cikin ilmi usul fiqh al-mutlaq wal-muqayyad yana da tsawo amma nan za mu amfani da shi daidai inda muke da bukata a nan al'awwaliya al-mutlaka da al'awwaliya al-muƙayyada ya an ce al'awwaliya al-mutlaka na farko sake ba wawai akwai muƙayyada wadda an ƙayyade da annabi musa ya ce wa ana awwalul mu'mini ni ne farkon muminai ma'ana wato fi ummati a cikin al'ummata muƙayyadu ko kuma ni ne farkon masu imani na wanda ya ce yana neman ganin ka bai gane ka ba shi ke da an ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kul inni umirtu an akuna awwala man aslam awwala man aslama min ummati mun gane wannan da kyau don ba shi ne farkon wanda ya musulunta ba duk annabawan Allah sun zo da addinin musulunci aqidar su guda ce suna addinin su musulunci shari'a su ta bayyana ta bambanta shi yasa wani sai ga ce annabi ne ya zo da addinin musulunci wannan kuskure ne duk annabawan Allah musulunci sun ka zo da shi amma manzo Allah sallam shine ya zo da shari'a ta karshe shari'a ce take bambanta aqidar su tauhidi addinin su musulunci annabi nuhu musulmi ne watlu alaihim naba nuhin idh qala liqaumihi يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين النبي إبراهيم مسلمين وبهك بها إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وهكذا النبي يعقوب لآئنسى مسلمين أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون النبي يوسف مسلميني رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين النبي, دا النبي سليمان مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعدوا علي وأتوني مسلمين بلقيس ضد كسنة بتبتع نصي بريسنتي بلقيس ملكة سبع تتي رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين دكان مسلمين babu annabin da zuba da musulunci ba annabi isa addininsa musulunci ne ba kiristanci ba an gane ko falan ba hassa isa minhum al-kufra qala man ansari ila allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billahi wa shahid anna muslimun annabi musa musulmi ne wa ƙala musa ya ƙaumi in kuntum amantun billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum musulmi don haka kuskure ne ka ce a'a addinin mu addinin musulunci yahudanci in yahudanci kirkira shi akai kiristanci kirkira shi akai addinin dukkan annaba musulunci to da yace qul inni umirtu an akuna awwala man aslam da kuma inda yace wa ana awwalul muslimin fi ummati ko fi zamani mun gane wannan to da haka sai ka ce mai mutlaka da muƙayyada to yadda cikin ƙur'ani akwai mutlaka da muƙayyada ina fata ana fahimta ka haka ne kuma nan cikin hadisi da an ka ce awwalun nasi yuqda yawmal qiyamati na ana zancin hukunci game da ni'imomi awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amalihi yawmal qiyamah as-salah na ana nufin mutanen da za a yi muhuwa farko wanda za a hukunci game da aikinsu sannan kuma da an ka ce awwalu ma yuqda fi dima'i farkon abinda za a hukunci ga bayi jini game da abin da ya shafi haƙoƙin bayi wa junansu kenan kowane muqayyadun ne bishi mun gane wannan Allah ya taimake mu nukta ta biyu wadda da'iya ya kamata ya ba ta muhimmanci bayan ikhlasi an ya taqida yayi i'tiqadi an gane ko ya kudurta in ji malaman zaure annahu cewa shi bi da'wati ila Allah da'awar da yake yi zuwa ga Allah warifi warifin li nabiyhi yana gadon annabin annabi shine warifi li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana gadon manzo ne fi nashri sunnatihi ya yada sunnar manzo wa hadihi da shiryarsa liyakuna zalika domin wannan ya kasance hafizan lahu abinda zai zaburar da shi nan ba a ce hafizan ba da za'un mai kiyayewa hafiz hafiz da zayu abinda zai zaburar da kai ya motsar da kai alattiba'ihi akan bin sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi da'wati ila Allah ta'ala a faken da'awa zuwa ga wato Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko wasabri fiha kuma da yin hankuri a cikin da'awa waraja ithawabi da kwaɗayin sakamako alaiha akan da'awar shi wadduhuli ya samu shiga fi qaulihi ta'ala inda Allah madaukakin sarki yace qul hadhihi sabili kace wannan ita ce hanya ta ko ba haka ba kalima ta as-sabilu da larabci yuzakkaru wa yu'annafu ana iya ɗaukar ta matsayin namiji ana ɗaukar ta matsayin mace a larabci akwai kalmomin da haka in nace hadha sabilu yayi in nace hadhihi sabilu yayi in nace hadha tariqu yayi in nace hadhihi tariqu yayi in nace hadha al-hal yayi in nace hadhihi al-hal yayi nan ya ce hadhihi sabili ko ba haka ba a cikin suratu abin al-a'raf sai ce sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا بيتي يتخذوها to kulka ce hadihi wannan sabili hanya ta ce ad'u ina kira fi'ili mudari'i ne wanda yana nufin yau da gobe jibi da gata ita da awa ba ana yi kwana uku bane in an gaji ko wata ɗaya ko shekara ɗaya a gudu ba a retret ba aikin gwamnati bane sai inda rayuwa ta ƙari fi'ili mudari'i yufidu tajaddud wa takrar ina kira ne kuma ilallahi zuwa ga Allah ko kuma sai ka ce an shahi mudaf ila dinillahi na fata afinci in kaga dama in kaga dama ka ce ilallah ina kira zuwa ga Allah zuwa ga addinin Allah ko ka kaddara duk abin da ya dace an gane ko wannan yake nuna ba a son mutum ya kira zuwa ga wani abu in ba ga zuwa ga addinin Allah ba duk wanda ya kira mutane zuwa ga wani abu wanda ba addinin Allah ba ya sa manhajin annaba an gane ko to kuma ala basiratin akan basira ba yawai ina yi bane babu ilimi masu son su yi da'awa ba su gino a ilmance ba ko ku ga wanda ya fika ilimi a ba baka yadda ba shi yayi da'awa kai baka sai yadda baka yi karatu hakka ginu sannan kai da'awa kuma baka yadda ba hakka shiga yankin da kai kadai ne ko kai ne ka cancanta kai ka kuma kana kuskurantar da malamai alhali tana yiwa makari akan kuskure ala basiratin ana wa manitta ba'ani ni da wanda yake bi na hanyar muke nan kaga ashe mai yin da'awa babu ilimi ba akan basira ba ba akan manhajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba an gane ko akwai sheikh in bambanta ba rabi' bin khadi al-madkhali na kasar yaman yana da littafi akan manhajul anbiya war rusul fi da'wati ila Allah suratu yusuf aya ta 108 to wannan kenan abu na uku wanda mai da'awa zuwa ga Allah ya kamata ya kula da shi an ya kuna sabitan ya zamanto tabbatacce fi da'awatihi ila Allah a cikin da'awarsa zuwa ga Allah an gane ko rasikhal qadamaini wanda dugadugansa sun tabbata la tuza'zi'uhu al-mudayaqat wanda al-mudayaqat tsanani na mutane addiku shine tsanantawa da kuntatawa kuntatawa ta mutane la tuza'zihu ba ta girgiza shi wala yuhaqqimuhu al-ya'su al-ya'su yanke kauna la yuhaqqimuhu bai iya karya shi domin haqqama shi ya kakkarya shi ya tattake shi li'annahu domin shi wafiqun yana da tabbaci min sihhati tariqihi daga ingancin hanyar shi ko ba haka ba mu'ammilun yana mai kwaɗayi in tabe ba ba ainihin bace an ce mu'ammil a'a mu'ammil daga guri na in an ce al'amalu da alhamza yana nufin guri zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamu yace to mu'ammilun yana mai kwaɗayi mai guri din da ha ga samun sakamakon da'awar a samu karɓar ta kenan ake nufi fahuwa wafiqun shi yana da tabbaci min alhusnayaini daga abu mafi kyau biyu in tabe ba abu masu kyau guda biyu ba husnayaini mafi kyau in an ce ahsanu mafi kyau hasanun mai kyau ahsanu shine da mafi kyau in an ka ce hasanatun mai kyau husna mafi kyau mace walillahi alasmaul husna Allah yana da sunaye mafi kyau ba masu kyau ba mun gane wannan da kyau to don haka husna ya yi ne mafi kyau guda biyu abubuwa mafi kyau guda biyu mu'ammilun lizziyadati yana da buri da kwaɗayi na ƙari wathiqun min bayanin haqqi yana da tabbaci yana bayanin gaskiya ko daga bayanin da yake yi na gaskiya ne wa thawabil akhirati kuma da yana tabbacin Allah zai bashi sakamakon lahira ma ikhlasin niyya idan ya kyautata niyya wa islahil amal kuma in ya kyautata aiki ba wai tabbas bane kana da tabbaci amma kana kyautata zatonka ga Allah mu'ammilun kuma yana da kwadayi li salahil khalqi cewa mutane halin su zai inganta bi da'awatihi da da'awarsa walau ba'da hin ko da bayan wani lokaci sai an buga an buga an buga sai kaga masu suka kasun dawo sun bi ka na fata an fahimci amma ba kuma da an fara ba a'a sai a buga a buga hakka mutu ba a karba ba kana cikin kabari sai a gane gaskiya sai a taima addu'a wannan shi ne da kamata mu gani amma musa muka sai mun gani da idonmu ba gaskiya bane hatta da makiyanka ba dole bane Allah ya nuna ma yadda zai yi da su Allah ya ce ma annabi wa in ma nuriyannaka ba'd alladhina idhum aw natawaffayannak fa inna ma alayka albalagu alayna alhisab al'amari ne na Allah yasa kawai ka ci gaba da aikin kai dai kai don Allah abin da ya saura ba naka bane abu na hudu wanda ya kamata mai da'awa ya kula da shi an yasbira yayi hakuri wa yusabira sannan yayi tseren reniya da masu hankuri irin shi ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru ku ƙara jajircewa ku yi riganganto wajen mi wajen hakuri ba a yi gangantu ba wajen cin mutumci da rashin nuna haƙuri jini ko ba a taɓa ne ba a yi bila'i nake balli an taɓa ne ainihin shegen kaina nake to yanzu ba ƙoƙarin muka yi mu jajirce ba wajen haƙuri a'a mu jajirce wajen rashin nuna haƙuri kowa nan tace tashi gabakin makoshi kamar grenade bomb kin nuna cewa grenade jiran da aka shi taɓa shi hoshi pam Allah ya kyauta eh sai ya bai da itace ko ba haka ba ya ruddu sa'a bi sa'aini inda larabawa in an yi mai sa'i biyu an ka auna mai to shi sa'i biyu yake aunawa wannan tabi'a ce ta ahlul jahiliya fa yasbira yayi hakuri shi mai da'awa alama yanaluhu akan abin da yake shafar shi min adal khalqi na cutar na cutarwa ta halittu li'anna man qama bi hadhihi al-muhimma duk wanda ya tsayu akan ga wannan aiki shine muhimma fala budda ba makawa an yanalu an yanalahu ya shafe shi azan cutarwa min shiraril khalqi daga wato munanan mutane muggan mutane kenan ko mugaye inji kanawa almunawiina li da'watihi masu adawa shine munawiina nawa'a shine yayi adawa kullun kaka san tsammanin kalma wanda kasan yace za a kawo shi yasa sai ka karanta manya-manyan littattafan lugha sannan irin waɗannan kalmomi a ba su baka wahala ka karanta wani littafi da ake kira muqamatul hariri da kuma muqamatul hamadani da littafin da ake cewa shu'ara'ul jahiliya an gane ko sai ka san irin waɗannan kalmomi da kuma wani littafi na al-alfazul kitabiyya na abdurrahman al-hamadani sai ya tattaro abu larabawa sun ce kaza to shina suna ce mai kaza suna ce mai kaza sai ce in za su ce kaza kuma suna ce kaza sai kawo kalima talatin duk iri abu guda suke nufi kaga in ka samu wannan ka iya larabci amma in dai haza na da hazihi ka iya da kaifa haruka wallahi baka iya larabci ba in ga ma duk gaskiya wallahi da an shiga cikin littafai sai ka ga duhu sai ka ce ba su da amfani ba amfani ne abba su da ba iya da abba kai sai aka nemi ilimi an gane ko ka samu kamus kuma alal akalla ka ajiye alal akalla mu'jamul wasit na majma al-lugha al-qahira in ka ci kalmar da baka sani ba sai ka koma kaga tushen ta ga abinda an ka faɗa kanta mun gane wannan da kyau to al-munawi'ina ga waɗanda suke adawa li da'awatihi ga da'awarsa wa ma aktharuhum ma yace kai mamakin yawan su cutar wadda za su yi ma akwai azan wato azan qawliyun cutarwa ta magana a rinka faɗar abubuwa daban-daban sa tsammanin wai sai kana da tsarki na kai ba kai wani laifi ba mutane za su daina sukaka tun da kaga an soke annabawa an gane ko to kayi kaɗan ba za a soke ka ba ina ba ta an fahimci in an faɗi wagga yau gobe wanda ake hodi Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik ai ta fada kakka damu wa adhan fi'liyun da kuma cutarwa ta aiki wani lokaci a dake ka wani lokaci a kashe ka wani lokaci a daure ka wani lokaci a kore ka wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka a daure shi a ko a kashe shi ko a kore shi kawo don haka ko a yi maka sihiri tun da kana warware sihiri ko kana faɗin yadda ake warware sihiri ko kana cewa bokanci bai da kyau sai a same ka a saka gaba in babu afkar sai su same ka ko ba ka dan bani malam ya ce in ma bin naili minhu tana yiwa bin naili asalin annailu shine samu ma'ana a soke ka samun ka ta fuskar a soke ka yake nufi kai mai da'awat au bin naili min da'awatihi ko ko a soki da'awakka ko dai kai a zarge ka a zagi maganarka a soki maganarka a soki tafiyarka ko ba ka nan bari ko a soki garinku ko a soki kabilarka ko a soki salonka na magana gashi nan dai ko a soki shekarunka a ce karamin yaro na duk dai za a yi faɗa ko ko a soki ita da'awar taka a ce kai wannan da'awa da shika yi ba da'awa ce ta gaskiya ba kun san wa na tsaba na shika ne ba ana ya faɗa ma haka kakka damu duk an faɗo da abubuwan an wuce malam ya ce wa a tabir zalika ka hankalta ma wannan ka ɗauke shi kenan bai ma jaralin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ka ɗauki misali daga abin da ya faru ga manzo sallallahu alaihi wasallam wali man sabaqahu da kuma wanda ya gabace shi min ar-rusul kiram na daga annabawa masu daraja al-kiram jam'i na al-karim an gane ko kamar ashidat jam'i na ashadid alaiha mala'ikatun ghiladun shidadun ghiladun jam'i na al-ghalib shidadun jam'i na ashadid kiramun jam'i na al-karim Allah ya ce wa laqad kudhibat rusulun min qablik an gab karyatar da annabawa gabaninka Allah ya ce fa sabaru ala ma kudhibu suka yi hakuri akan karyata su da akai wa udhu kuma an cutar da su bai ce kazzaba humul kuffaru ba wa aza humul kuffar saboda ba su kai cancanta ba sai an faɗi sunayensu ba ka wanda aikata aikin ba hatta atahum nasruna har sai da wato taimako mai zo musu wala mubaddila li kalimatillah ba wanda ya isa ya canza kalimomin Allah suratul an'am aya ta 30 da hudu an gane ko anan sai mu yi hattara nan da an ka ce wala mubaddila li kalimatillah in mun dauke shi amun ne an gane ko ba wanda isa canza kalmomin Allah yana izmantowa wato umuminsa ahadi ne wato wato amun ne wato urfi don nan allana annafiya ce liljinsi amma a waɗansu kalimomi ake gufi ko kuma ya zamanto amun ne istigraqiyun kulliyun la urfiyun kuma ko kuma amun ne jinsiyun ya shafi dukkan jinsin kalimomin Allah amma makhsusun za a keɓance shi a taura kalimomin Allah ne injila kalimomin Allah ne kuma ya ce la mubaddila li kalimatillah kuma su waɗannan an canza su sai a ce makhsusun ne da waɗannan don ya ce yi harrifunar kalima an mawazi'i mu yi hattara in ko kalimatin lahi ne yana rufin kalimatul kauniya abinda Allah ya kaddara to wannan ba wanda isa canza shi wasabru haƙuri darajatun wato matsayi ne aliyatun mai girma maɗaukaki latunalu ba a samun shi illa bil asbabi sai da sabubba allati waɗanda ya tajarra'u biha al'abdu bawa ya tajarra'u in an ce da tajarra'u da alhamza yayi yajirai da alhamza in an ce ya tajarra'u da ainun malaman zauri sun kace ya kwadada abinda bai da dadin sha in ka kama madaci an ka baka kofi guda ka sha sai ka ji mutum na kwadal kwadal kwadal kwadal ko baka dan bani to ka kwadadi shan mararata sabri bacin nan na hakuri ko ka ce sai ka konkwadi wato ɗacin da na haƙuri ina fata ana fahimtar kakon kwaɗa wa ya tahammalu ya jure biha saboda wannan da'awa mashaqqatahu wahala na fata an fahimta Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala yake cewa yatajarra'uhu wa la yakadu yatajarra'uhu wa la yakadu yusighu wa ya'tihi al-maut min kulli makan wa ma huwa mayyit yatajarra yana konkoda ko yana kwada da inji malaman zauri Allah yace inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab masu hakuri ana cika musu ladasu ba tare da al-lissafa ba ka ku ga duk awon da aka cewa ba a tsaya a lissafa duk irin shi na kaso inda abin alkhairi na ko ba ka dan bane to kina in kana son ka samu wannan a wajen Allah kai hakuri suratul zumar aya wato ta goma shi yasa aka ce akwai abubuwa guda biyu Allah bai faɗi ladar su ba sai ci ya bar mukan shi an ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha ko ba karan bane can man ja'a bil hasanati cikin an'am falahu ashru amsalha sannan kuma masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba an wadi sakamako wallahu yudha'ifu liman yasha a fara da goma akai 700 ko a wuce haka amma hankuri shi ba a ce da goma za a fara ba sai an ka ce inna ma yi waffa sabiru na ajirahun ya ka ce mi bi ghairi hisab sannan azumi shi ma sai Allah ce kullu amalin libni adam illa sau fa innahu li wa ana ajizi bihi shi wannan nauni a bar shi na musamman na wani ni ne nake ba da sakamakon shi ba hudu ladar da bayarwa kun ji wannan ko mallan ya ce to wani yusabir ya yi haƙuri ya jajirce fi bayanin haƙi a wajen bayanin gaskiya wadda a wata ilaihi da kuma kira zuwa ga gaskiya wal mujadalati fihi da tattaunawa game da sha'anin gaskiya wa yattasima ya siffantu bi tulin nafasi da tsawon lumfashi nan ba ana rufin kai lumfashi mai tsawo ba ka zama mutum na mai juriya wa bu'din nazari da kuma wato kama a ce wato tsawon dubi ka tsaya ka kalli al'amura yadda za su je su dawo hatta ta ta haƙaƙa lahul ghayatul manshuda har sai ta tabbata gare shi kenan alghaya ko a ce buri almanshuda wanda yake son ya kai gare shi ina ba ta an fahimta domin yawan gaugawa da rashin hankuri yana sawa ko kana ɗauke da gaskiya baka cin nasara na fata an fahimce wanda shine matasa galibi yake cin su sai suna ganin al'amura ya kamata a yi gaugawa a yi shafshafa a ƙari ina ba haka dan bane shi yasa dole sai ana tare da masana waɗanda suna da ilimi kuma ana tare da dacci zawa har waɗanda ba su yi karatu ba a karɓi shawararsu a auna ta a gani domin tana yi wa kasan nassi amma baka san halin abin da zai biyo baya ba na fata an fahimce ni don haka yan an ka ce al'amari ba a shawara wa junanmu sai zama to kowa abin da ya ga dama na yake yi mun fahimci wannan da kyau Allah ya taimake mu abu na biyar daga cikin abin da ya kamata mai da'awa ya kula da shi malam ya ce an yasluka tariqal hikma ya kama hanya ta hikma fi da'wati ila Allah a lokacin da zai yi da'awa zuwa ga Allah fa yasta'milu sai yayi amfani da al-asalibal munasiba wato salo na da'awa uslubi kenan wanda ya dace lil hali da halin da yake ciki wal maqam da matsayin da yake ciki falaisan nasu sawa mutane ba daidai suke ba ba mataki ɗaya suke ba fil fahmi wajen fahimta wal ilmi da ilmi shi yasa akwai littafin da sai ɗaliban ilmi za a karantar da su akwai littafin da ana iya zuwa gidan rediyo a karantar da shi wani sai shi ɗauki babban littafi wanda ba kowa ke fahimta su bai je gidan radiyo sa shi don a ce wani fa ya gawurta to kaga akwai hatsari adiba a gani wani littafi ne ya kamata a yi ma mutane wanda addini da su wani littafin ba a sa shi gidan rediyo in kuma an sa shi gidan rediyo to sai an yi bayani kala biyu a yi bayani wanda kowa zai gane sannan bayanai na ilimi wanda za su biyo baya a ce to wannan bayanin dole sai wanda yake ya yi zurfi cikin ilimi amma ka ɗauko manya-manyan matsaloli kai ta bugawa don a ce kayi karatu wannan bai yi ba na fata an fahimta walai su sawa'an mutane ba ɗai suke ba filinil janibi wajen allinu shine tausasawa laushin aljanib sashi ma'ana wajen yadda za ka sauƙaƙa musu bayani da kuma yadda za ka mu'amalance su wa da kuma tsanantawa akwai lokacin da ake buƙatar wani duk yadda ka yi da shi in ba ka kausasa mai ba ba zai yi kasa ba amma ba za a fara da kausasawa ba kaga da Allah ya ce ma annabi Musa lokacin da zai ce zuwa ga fir'auna sai Allah ya ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha nan ba Allah yana shakka bane fa ya san da fir'auna ba zai yi imani ba amma ana koyi uslubin da'awar da ya zo kuma sai yayi abin da Allah ce faqul hallaka ila an tazakka eh kana son hallaka ila an tazakka in nuna maka da kai ka tsarkaka ba mulkin ka nake so ba ba kudin ka nake so ba ba wani abu na duniya nake so ba tsarkaka nake son ka tsira duniya da lahira amma da tattaunawa ta yi zahi sai ce inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun mahaukaci ne an ka turo sai ce rabbul almashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qiluna ha in kuna da hankali kaga shi ba ya rama amma a fakaice mun gane wannan da kyau walaisu sawa'an mutane ba mataki ɗaya suke ba fit tawadu'i a wajen kankan da kai lil haƙƙi ga gaskiya wani da ka faɗa bai sai ce babu matsala wani kuma sai shi daga a shi yana da kaza kuɗi gare shi ko mulki ko shi ya waye ba dole bane saurare ka kai ba kauye kaga kenan akwai aiki wal istikbari anhu kuma mutane ba ɗaya suke ba wajen girman kai da gaskiya falyasta'mil ma kulli shakhsin ma yunasib ko wani mutum sai kai amfani da shi daidai da ta dace da shi wa yakunu aqrabu ila qabuli ila qabulihi an gane ko wannan zai zamanto shi zai sa ya zamanto mafi kusa ila qabulihi zuwa karbar gaskiya wan qiyadihi kenan kuma wa yakunu aqraba ila qabulihi ko wani in kai amfani da salon da ya dace shi zai zamanto ya sa ya zamanto mafi kusa da karba wan qiyadihi da kuma karbar gaskiya ya jayu ya kankan da kai ina fata ana fahimta ta malam yace fa inna hadha domin irin wannan min addu'a ila Allah ta'ala kira ne zuwa ga Allah bil hikmati da hikma wali ya kun marinan ya zamanto mai marin marin shine abin da yake da laushi mai iya lankwasuwa ka zamanto mutum ne mai iya jujjuyawa mutahammilan mai juriya fala yanfiranna an gane ko kada yayi gudu min shakhsin daga wani mutum ra'ahu munharifan wanda ya gane shi ya karkace kace kai duk mutumin da bai sallar asuba kai ba kai bai sallama in dai mutum bai sallar asuba cikin jami'i kai ba kai bai sallama haba malam al'amarin ya yi nauyi ko ba haka ba kai ma kanka da ka fara gane da awar da sunnat ai sai da an ka jajirci ba lokaci gudana ka gane sunnat ba don haka ana buƙatar shi mutum in kana kyamar shi to ko kawo da gaskiya bai karɓa amma in kana mu'amala da shi ba tare da kuma ka bi shi cikin abin ba ba tare da ka nuna mai ka matsa mai ba sai ya karɓa mun ji wannan da kyau ko sannan kuma wa yada'ahu bai dace ba kenan ya guji mutum falayan firanna wa ya da'ahu kenan shine a atafinsa ya bar shi fi maidani inhirafihi a cikin fagen da ya bace ya bar shi lish shaytan ya bar shi ga shaytan bal yattasilu bihi a a ya sadu da shi ba dole ba ta waya ma'ana ya hadu da shi wa yubayyinu lahu alhaq ya nuna mai ga abin da a gaskiya wa yurghibahu wa yubayyinu lahu alhaq wa yurghibuhu fihi kuma ya kwadaitar da shi game da al'amarin gaskiya fakan min insani malai ce so da yawa za ka samu wani mutum ustu'bida an nisantar da daga alba'idu na aka kara alifin da simu da ta'un an ya hatadiya mutumin nan ya shirya sun mahadahu Allah sai Allah ya shirya da shi azza wa jal Allah wanda yake ya buwaye kuma ya ɗaukaka da yawan mutane sai a sa waɗanda kisa tsammanin masu karɓa sai su kiya wanda ba a sa tsammani ba kana ganin a'a mai kuɗi na Allah ina zo ba zai saurare ne ba a'a mai mulki ne ina zo ba zai saurare ne ba sai ka zo sai kai masa bayani kuma sai ka ya karɓa wanda ganin talakana irinka ka zo kai mai bayani sai ka iske bai karba ba domin abin daga wajen Allah ne shi yasa kwankwasa kowace koha inda ya da awaci wa min alhikmati yana daga cikin hikma Allah yujabiha almad'uwa kada ya fuskanci yujabiha kai gaba da gaba almad'uwa wanda zaka kira bi inkari ma huwa alaihi kai mai musun abin da yake akan shi min batilin an gane ko na banna idza kana zalika in har ya kasance yaziduhu nufuran anil haqqi in yana ƙara mishi nisanta daga gaskiya wa tawaghulan da ƙara nunta an gane ko filmin kare a cikin mummuna aiki an gane ko in ka fahimci abin ba zai yi kyau ba kakka matsa sai a samu matsala mun ji wannan da kyau ko an ce wani mallami ya zo bakin kofar gidan karuwai to an fas da su sai azala speaker ya azawa a jikan karuwanci kaga irin wannan akwai matsala ko ba haka ba karo na zaune ta ce in abin ga hatta kaka aka kawo muna to bari mu tashi mu shige cikin gida ina fata ana fahimta takakka ta mallaya kawo to don haka in ka san in ka yi magana kai tsaye za a bari sai ka yi magana in ka san in ka yi magana ba za a bari ba to sai ka bari har a samu lokacin da ya dace ku tattauna malam ya ce wa qad arshadallahu Allah ya shiryar ila zalika zuwa ga wannan bi qauli inda Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah kakka zagi in ka ga dama nan alladhina sai zamanto gumaka ake nufi kenan wala tasubbu alladhina sai zamanto koko duk wanda ake bauta wanda ba Allah ba da gumaka da ba kuma ka ba sai ce alladhina koko alladhina gumaka ake nufi saboda sun dauke su kuma matsayin masu hankali sai an kace alladhina domin inda gumaka allati ya kamata a yi masa amfani da shi ko kuma wala tasubbu alladhina yad'una kakka zagi waɗanda su suke kafirai kiran kakka zagi kafirai ko ko kakka zagi abin bautar kafirai alladhina yad'una min dunillah waɗanda ake bauta wanda ba Allah ba ko waɗanda suke bauta ba wani wanda ba Allah ba fa yasubbullaha su ko sai su zagi Allah adwan ko aduwan a wata qira'a wato dan ta'addanci bi ghairi ilimin ba tare da ilimi ba wai su suna ganin haka za su yi su huci kazalika Allah ce kuma haka zayyana mun ka kawata li kulli ummatin ga kowace al'umma amalahum ayyukansu suratul an'am aya ta 108 walakin sai dai yadhkuru lahu alhaq yayi masa ya ambata masa gaskiya wa yurghibuhu fihi ya kwadaita mishi aikin gaskiya hatta ya tamakkana min qalbihi har sai wannan wa'azin ya tabbata a cikin zuciyarsa ya kama zuciyarsa fa yashalu alaihi sai ya saukaka a gare shi an gane ko tarkuma alifahu abinda ya saba da shi min albatil na banna fa inna tarkal ma'luf domin barin abin da ka saba yi yau da gobe sa'bun alal nufus yana da nauyi akan rayuwa shi yasa wadansu abubuwa Allah bai haramta su lokaci guda ba giya sai an kace wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana kaga an ce mai sakaran abin mai amma ba ce hasanan ba sai an kace wa rizqan hasana ana na ana na an kace yas'alunaka an sai aka bar sai su kai tambaya yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas tambaya ce suka yi aka ba su amsa daga nan wani ya gane abin nan akwai matsala tunda Allah ce wa ismuhuma akbaru min nafihima ana nan ana nan sai aka hada su lokacin sallah ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara sannan bayan an bi wadannan matakai sai an ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fashtanibuhu la'allakum tuflihun in baka gane wannan baka zo da abubuwa sai al'amari ya rikici malam yace walaysa min as-sahli ba abu ne mai sauki an yada ahul insa mutum ya bar abin da ya saba da shi kina al-ma'ruf shine an yada ahu illa bi muqawamatin kabira sai an jajirce muqawama kan matsayin yaki sai an tashi tsayi wanzur ila hikmatillahi ta'ala kai gashi ma malam ya kawo ka kalli hikimar Allah fi tashri'i tahrimil hamr tahrimil khamr wajen shar'anta haramcin shan giya hina kana ma'lufan lokacin da ya kasance abu ne da suka saba ya zama to abu ne wanda an saba da shi inda nasi a wajen mutane fa kana tahrimuhu ala marahil an haramta giya akan matakai daban-daban jam'i ne na marhala ba da an waka su'al bayan su tambaya ta ta zo min almu'minina daga mu'minai anhu daga sha'anin giya lokaci yayi kuma mun kawo gaba mai kyau sai mu dakata je hutu kaɗan a dawo sai a ci gaba abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh